manzon Allah ne da magana ta shine fuskata ta annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam da kirjina duka na manzon Allah ne da ciki na shi ma na annabi ne da ƙawahuwa na duka nasa ne da zuciyata ta annabi Muhammadu ne da abin da yake cananka duka da ban faɗa ba a jikina duk na manzo Allah ne shine na ce abin nan yana ɗaukan fasara biyu ne jiya mun faɗa ko cewa duk abin da na ambata ɗin nan hadiya ga manzon Allah da kaina da kirjina da kafata da zuciyata duk na bayar ga annabi fasara ta biyu kuma kan na wani manzo ne jikina duka zuciyata duk ta fana'i yanar ke na annabi muhammadu ne don soyayya ce idan ka so abu sai ka zama shi gaba ɗaya ma hadisi kudus ya nuna mana allah tabaraka ta'ala yana faɗi cewa bawa na la ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafili hatta ahabbahu fa idza ahabbtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu التي يبصر بها ورجله التي يمشي بها ويده التي يمشي بها كنت سمعا له وبصرا ويدا ورجلا بي يسمع وبي يبصر وبي يمشي وبي يبدش to Allah kenan bawana ba zai gushe ba yana mai kusanci zuwa gare ni da latin filin alkhairi har sai na so shi in na so shi sai zama ni ne jinsa ni ne ganinsa ni ne hannunsa ni ne kafarsa da ni yake ji da ni yake gani da ni yake riko da ni yake tafiya kuma akwai wani hadisi da annabi ya karbo daga Allah ya ce Allah ya ce bawa na baya gushewa yana kusanci zuwa gare ni har sai na so shi idan na so shi sai ya zama sai in zama shi hatta ahabbtuhu fa idza ahabbtuhu kuntuhu to kuntiyan nan ta mahabba ce ta da cikin shehu da manzon Allah shi sa ka ya ambaci wasu abubuwa duka ya ce nasa ne idan muka fassara a haka ma ya yi na'am haka nan fata ta wuya na koko haƙarƙura na sannan janubin gefen haguna da dama na na jiki can ƙashin ciki da fatar da ko'ina na manzon Allah ne fa kulli dukkani na gafiyayyen halitta ne annan Muhammadu. Bari shi manzon Allah abin kinsawa da shigarwa ne cikina, ni gaba ɗaya na ina cikin manzon Allah, annabi na cikina. Sara ana wasurtu huwa annabi Muhammadu saboda soyayya. Na iyalai na wama duka na manzon Allah ne na ba da hadiyar su gare shi da ƴaƴaye na kakaf duka na manzon Allah ne sabai na duk na manzon Allah ne hawa amri mulkan sannan da abin da ɗan yatsuna dama na hannuwa na ya mallaka na mulki duk abin da nake da hannu na wani a kansa ko a ina yake na ba manzon Allah amma kana dace na da abin da yake cikin guraren da na mallaka abin da ake nufi ta iya yi washe da wata gona to abin da yake cikin gonar a'a wani gida ne ina da shi ko wani gareji ne ko wani sito ne ko menene duk tarkacen ɗakuna na dai duk suna gunka ya rasulallah komai duk inda nake da wani guri na ajiye wani abu na wani inda na ne cikin wani abin to duk na ba manzon Allah نعم محمدin shehu ya ce na suturtu daga barin zamani na da ɗan muhammadu na suturtu daga barin sharrin mai sharri ko cutar mai cuta a wannan zamanin na a tsare nake kuma in ka ce na suturtu daga barin gundarin gane hakikata shi ma da manzon Allah ne na tsaro daga barin sharrin mai sharri da ɗaha muhammadin da ɗaha muhammad na'am wanda kodi ya kasance haka da abin zaɓin allah babu yana gushewa halin kasancewarsa yana amintacce duk wanda ya zama haka tare da manzon allah to amintacce ne iya rayuwarsa allah ka amintar da mu yace kwanuka da bata san gidaje na ba abin da yake nufi al'ayyamu musibu na kwanuka musibar yau da gobe tashin hankali na yau da gobe na yau daban na gobe daban to bata san gidaje na ba inda duk gidana yake musiba bata san shi ba ta kwanuka ma darar su matiya ba ta san kuma sunaye na ba sunana musiba za ta dara kan wane gurin kan wane sunansa kaza to musibar ba ta san sunana ba ma balle ta zo musakanto tun da na zai na zamanto na zauna ƙaɗina ina mai zaune zaman da baro ga manzon Allah ina kofar annabi ina zaune tare da manzo Allah to duk musibu ba san gidana ba bala'in ma bai san sunana ba balle ya zo waje na annabi ahmadu sirri ne na zatin Allah zatin Allah kuma sirri ne nata aljaldu fata wahinan mai rauni wato fatar halittar Allah duka tasawa ta yi daidai ala idrakihi a bisa raskar wannan sirrin amali sirrin zati wa zati sirruha annabi amali shine sirrin zatin Allah zatin Allah shine sirrin Ahmadu to fahimtar wannan duk wani jikin da fata ne da shi sun zama ɗaya duk ba su gane ba ba za kuma su gane ba shi ne ta sawa ala idraki shi wannan sirrin aljaldu fata wa'inan mai kauri da za a iya farka ta fatan mutum a wani dabba ne wani halitta ne in dai fata ce a jikinsa yake rayuwa to mai wannan fatar ya gaza daga barin gano wannan gano wannan sai allah sai manzon allah da kanziya taska ilahiya ne koko na kasance tun gabanin sanin kaina ne wato wannan sirrin ya motsa abin da ya kasance ya yi dankan bai fahimtu ba bai motsu ba to daga taska ilahiya ne motsawar ta tabbata har halittu suka samu shine shi yake cewa koko ni ma na kasance bikan fiyatin aukuntu ni na kasance kabla ta arufin tun gabanin sani mana tun babu kowa tun ba halitta ni nake liƙe da wannan habara har kuma sirrin ya motsa wasu ba suka bayyana duka wannan sai Allah saboda haka ne daga wannan sirrin tashtiti ya bayyana daga katar nan sirrin nan na manzo Allah تلقد عالم الأرواح عالم الأشباه عالم الأجساد عالم التشتيت عالم التفريق تو بدا التشتيت عالمين ودنن da ya bayyana aka shattata wane ne ya haifi wane wane daga wane wane daga wane shine tashattata bayan nan sai aka je na biyar alamu tafariki wane dan gari kaza ne kabila kaza ne kaza da a dunkula ake ɗaya ne to tun daga wannan wannan sirri ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu motsa waɗannan awaliman baki ɗaya ni ko tun daga wannan zamanin aka rata yadda ni da manzon Allah har izuwa huna nan har izuwa yanzu ina nan tun daga alamul arwahi ruhin kowa ana tare tun daga nan tun daga nan nake rataye da manzon Allah aka rataye da ni da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ruhi alamul arwahi da ake cewa nan alami ne da kowa da kowa sa'an juna ne ruhi hika duka tare aka yi kowane ruhi tare ne kakaf babu wani ruhin da ya riga yi wani ruhi sai dai ruhin annabi muhammad shi wannan gundarin haske ne na allah ba shi da date faruwarsa sai allah shi da allah suke tare ruhi to in ruhi ne ko alabul arwahi da kakanka da kakan kakanka ba wanda ya girma wani duk tare kuke ruhi a alamul arwahi duk tare ake kakan kakan kakan kakan kakan dai ɗan ku ɗaya tara aka yi ruhin ku tara aka fidda ku sai dai a alamul ashbahi a nan ne aka fara Allah ya fara bambancewa sannan aka zo alamul ashbahi aka zo alamul tashtiti alamul tafariki to kuma nan shine wannan ya girmi wannan wannan kakansa shine ya haifi kakan wancan da kakan wancan da kakan wancan suka zama kuma wannan ya girma wannan wannan ya zo daga baya sai wannan kuma duk daga baya aka yi wannan to wannan sirrin duk daga manzon Allah ne ni ku tun daga nukuda ta farko nake race da manzon Allah na'am mafi tsarkin salatin Allah ya tabbata a bisa cikin nan na wato sirrori na Allah tare da alayensa koko da duk wanda ya kasance kasantacce a wajen badar a yakin badar shi ne sahabban manzan Allah kenan ahalu badar da sauran sahabbai baki daya Allah ya kara musu yarda na'am
محوت بما في مصطفى محمد أصبان الأحفظ والأمر على الرواء لا غيرنا من مصاعب بالعلى علينا ويدخل نعمه العظيم وذكره عن الاسم والأسرع في الدهر والنسوى حبيب إله العبد فاسمه شانه فترفعه
alfin waushe wace yago mahauta ya rasulallah ka goge aswan munane munane ko kuma allah mahauta ka goge munane munane da zanubai lidal abdu ga wannan bawa da masoyansa duka an goge zanubanmu da laifuffukanmu allah ka goge mun gode amma ka yi mana haka ne bimahin da albarkacin mai share kafirci shine annabi Muhammad baki ɗaya duka an share munanan munanan mu babu mamaki kuma a share da sabon albarkacin annabi Muhammad masa'ib musibu da'iman tanhu tana nufi ila gairi na izuwa wani mu makiya kenan idan maki ya yi shishigi a kanmu da zalunci to sai cututtuka walbalwa da bala'o'i su dinga yin nufi zuwa katarninsa duk wanda ya taso mana da shakiyanci ko lalata musibu da bala'o'i daga Allah su kuma za su yi kansa haka kuma ake kullum Muko soyayyar amintaccen Allah annabi Muhammadu yana shagaltar da mu da ambatansa daga barin makiyi da kuma sharari ba ruwanmu da shi a bayyane da kuma ɓoye shi ƙitilin makiyi ne ta iya yi wa akwai abin da ya dame shi yake ƙiyayya amma shi ko a sharari mahasadi ne ba komai ba laifin zaune ba na tsaye kawai yana zuma tsabarki kawai don me Allah ya kaza shi sa mashehu ya ambace shi da sharar yana nufin mahassadi Allah ka kiyaye mu na Annabi
annabi muhammadu shine masoyin ubangijin al'arshi matattarar sha'anin allah وتذكاره عندي shehu ya ce tuntuntuna shi a wajena ألذ من الحلوى shine mafi daɗi daga halawa a wajen ɗan yaro yaya to ambatan annabi ya fi min halawa daɗi kamar a hannun yaro yadda yake jin daɗin alawa
ولله idan me ba zan faɗa haka ba وأنت الحمد لله Hakika ya Rasulallahi kai bawa ne na Allah, سيدا لسادات هذا القلب bawa ɗaya talcilo Abdul Hakikati, kuma kai ne shugaba ga wannan halitta.
سيدا لسادات هذا القلب Halin kasancewarka shugaba ga shugabannin waɗannan halitta, حقا hakika haka lamarin yake.
ولا دعوى Babu da'awa ta ƙarya a cikin lamarin da'awa ce sadika kai kaɗai ne bawa wajen Allah da ya sani da kai duk wani bawa zance ne ba wani bawa cikakken bawa a gurin Allah sai kai yaya aka yi muka zama mu ma bayin Allah albarkacin bautarka da Allah mu kuma da raɓonmu da kai ne mu ma ake ce mana bawa- bayin Allah amma ya can shehu ya faɗa ko wal abdu haqqan wal anamu abiduhu bayan Allah duk suna bayan manzan Allah ne wannan a hakika haka abin yake a shari'a ma haka yake don duk abin da Allah ya mallaka in dai na Allah ne to na manzan Allah ne inda wani bawan da zai ce shi ba na bawan annabi ba to sai dai ya fito daga cikin bautar Allah shi ma ba bawan Allah ba ne Mhm. nan komai na Allah na manzon Allah ne saboda haka ne kulliya
أباه إله واحد Uba- Ubangiji makadaici Allah ya bawo manzo Allah متقدم mai farala mai girma da karamci ومدركم شعوات mudurikun mai riska kowaye lam yudrik sha'awan bai iya riska fage ba lahu na manzo Allah ba mai iya riskan manzo Allah gurin Allah shi kadai ne Mm, sayyidul halki
ومنه نوال الكل daga manzon Allah ne baye bayan kowa da kowa yake والكل دائما kowa da kowa duka tutur daga manzon Allah ne وقد تركوا من بعد ذا ظهرهم الحوادث hakika kowa ya karɓi baiwa daga kogin manzon Allah amma baki ɗayan halitta tara ku sun bar ba'arahu kogin annaba na baiwa rahawan dankan ko motsawa bai ba min ba'adiza bayan wancanan ka kowa ya karɓa ya ishe shi kowa ya jike ya ya cika da baiwa sannan aka bar kogin ko motsawa bai yi ba saboda yawan baiwar ciki na manzon Allah shi sa aka ce kamar dai teku ne annabi duniya ruwa duk ya kewaye ko ina sai aka ce kowa da kowa ya zo ya karba kowa ya ɗiba ka aka ga bai aka ɗiba ne kamar ka samu allura ka tsoma ne ka zaro ta to abin da ta ɗan jiko ɗin nan ta kwaso a kogin nan kogin ya san an kwasa to duk halittar Allah a nan suka tsaya baiwar annabi sai Allah Mm, ba ta da iyaka ba ta da adadi
عليه صلاة الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah وأن آسف mutakar mai shaudi ya yi bege صاحبة المختار zuwa ɗaiba ta abin zabin Allah shi ne Madina لا له شهوات wannan da babu tamka gare shi sallallahu alaihi mutukan masoyi yana shauƙin madina to Allah ya ta salati ƙarshen misali kenan Eh, mutukar mutum shauƙi mai shauƙin annabi ai kowa yana shauƙin madina ko wani gari ne mai ban mamaki ba abin da za a ce maka a madina ka gane sai dai ka yi sai dai ka yi ge- gezin kawai amma sai ka je garin awon imani kenan madina in ka je in kana da imani za ka gane kai da kanka ba mai ba mai cewa zo kai za ka auna za ka ji awa ba a gajiya da garin ba a tuna ina da wani uzuri bari in tafi duk wata abin da ka sani yana gyaftawa na uzurori in dai imanin ya cika an karɓi muhabba za ka ji kamance babu ita kowa in ya je garin nishaɗi yake yi shine nake cewa kullum godiyar da muke wa Allah wani abun baya faɗo wani abun kuma sai ya ɗan faɗi ɗan kaɗan to kai ɗan kaɗan ɗin ma ba zai faɗi ba saboda shauƙin madina in dai masoyi ne ya je madina to ya san ya je ya je gurin rahamar Allah madina ta annabi alaihi salatu wassalam ba yadda za a yi muminin gaske ya je ce yana sauri zai fita yana da wani uzuri komai za ka za an ɗauke maka a madina ko riga ba ta dattifa rigan nan in ka sa riga in fara ce sai dai in ta ishe ka ka cire kara ce mu ba ma wanki a madina ko kwana nawa za a yi riga ce inda ta ashe ka karata ya efi ta buge ta an jima ka karkaɗe ka kuma sa kama kowa ya san haka kaya ba sa da ta'amari ko za ka zauna a ƙasa lafiya launi sai madina zuciya kuma ta cika da farin ciki ka ta ka kullum kamar ango sai ka je madina to kaga duk wannan bayanai ne da sai ran Allah biza ta fito sun yaje zai ji annabi kenan kuma za ka ga zamzam ruwa ne na albarka zamzam a maka ne asalin inda ruwan yake za ka gan shi a harami a buta a butoci kowa yana sha ga kuma rijiyarsa na in ka shiga cikin harami in ma ka zo wajen maktaba wajen mahaifar ma'aiki ga wata kafa nan ta rijiyar da aka fitar ta can nan ne asalin abin ko manzo ya ce ma uzam gama lima shoyi ba ko dan albarka duk abin da ka sha zamzam da niyyar sai ko kaga abu ko menene amma abin da zai baka mamaki daga awon da muka yi idan aka ɗau zamzam kaga daga maka ake kai shi madina to an shigar da shi masallacin ma'aiki an zuba shi a butocin nan to ya canja sai ya ƙara wani tarrakin wani ƙarfin ijabar da ya fi ma yana maka wannan na tabbatar da wannan don haka yan mutum ya je kare ya sakaci da shan ruwan zamzam a cikin haramin manzon Allah a ɗauka a sha da niyya shafa a dawo garau salatin Allah ya tabbatar da manzo Allah sannan gaisuwarsa tare da alayensa aluko su ne suka samu gaya mafi nisa da daraja biyu da albarkacin manzo Allah mutukar gwargwadon kadarin manzo Allah da kuma alfarmarsa a cikin halara Allah daga fiyayyen abin aikowa shi ne muhammad mai share bace-bace da kibar kasuwa wannan da ya hau taguwa wacce ake ce mata kasuwa taguwa manzala ko ko ya hau taguwa alkasuwa mai karfin baya sallallahu alaihi wasallama shehu ya ce na roƙe ka ya allah ka bani abin da na zaɓa nake so lidini a addini na wa duniya da duniya ta ka bani abin da nake so a bisa dacewa da yadda nake so Allah bil muhtari albarkacin abin zaɓin Allah tutur aice mun haka kuma an kuma ya tabbata an haka Allah kai mana haka albarkacin muhtaru
سلام على طه الأمين الوزين المكرم سلام عليكم خير متيم وحيا به شمس النهار قد فقد يكون قديم فالتهم عالمين على احمد الخير وراء فقدره صلاه وتسليم عليه صلاة الله ثم صلاته تبعد آله وكل سبيل وهو الإله وهو الذكر وبالخير يجير التأني مكر كل سبيل عليه صلاة الله ثم سلامه ويشعر بنا عليه صلاة الله ثم سلامه في حالة عليه
gaisuwa ta tabbata a bisa ɗaha amintaccen Allah mai alfarma anar Allah ko alwaji mai alfarma ladal hadratul aliya nan ga hadara madaukakiya shine hadara Allah tsarkakakke annabi faɗakakke annabi Muhammad
سلام عليه gaisuwa ya tabbata a gare shi من قديم daga khadimi shine ne in ya يمين wanne yake abun bautarwa da wahalarwa da soyayyarsa
محيا da kuma kyakkyawan nan ta magana tasa ما له من سبيل wanne kyawun maganarsa shi ne fuska ta annabi babu wani mai tamka da shi sai- sai fuskar tasa
محيا به شمس النهار in baka san fuskar annabi ba ice magana ce wanda da wannan magana ta fuskar tasa rana ta hantsi hakika ta yi haske da shi يقول قديم قد تحمل mai hidima ya hadimun me na kira ne kowa fa Eh, ba yana nufin sai shi ba a all any kowaye mai hidima cikin alaran manzon Allah ya fuzu yana samun rabauta kan hakika da ta'ammala yayi lura fihi cikin manzon Allah ya kiyaye adabu ya san kuma haƙƙin hadarat da ba- to ya rabauta kawai shi sa ake so a hidimta wa annabi ta ko'ina duk juyi ne kuma shi manzo Allah faɗi ne da shi in dai ka yi hidima ga annabi in dai za ka hidima kana mumini to ga annabi ne ko me za ka yi ka tsaya tsayin daka kan hidimar manzon Allah Eh, idan ka girmama al'umma tasa duk abin da kai wa wani a cikin al'umma nan na kirki annabi kai wa hidima ce gare shi ta'ammulin da za ka yi ka dinga tunawa wannan hulɗar da wannan hidimar da al'ummar nan da mutanen nan na annabi ne ummatu muhammadin ne nake musu to ka yi ta'ammuli abin ya shiga ka zama khadimi a malaman al'ummar ne marika ofis ɗin manzon Allah ka girmama su kai musu hidima ka yi ka shiga a tunani kai sahabban ma'aiki kake girmamawa ko tabi'ai ko makamantarsu malamai ta shiga ballantana kuma ɗungurungun alubaitin gidansa duk inda ka gansu wannan hidima kawai ba dakatawa inda an yi ta'ammali da wa ake yi wato an rabauta Allah ka ba mu ikon rabauta
صلاة وتسليم gaisuwa gaisuwa da taslimi na Allah على أحمد salati na Allah da gaisuwar Allah su tabbata a bisa annabi Ahmadu خير الورى fiyayyen talikai فقدره gwargwadon nan na darajarsa Allah ya ta yin gaisuwa gare shi gwargwadon darajarsa da alfarmarsa a wajen Allah kuma adadin shekarunsa adadin shekarunsa ba yayi wanda shi ba shi da adadi wayancan shekarun wayancan ɗin cin su Allah yake su shehu yake nufi ba waɗannan shekaru na fili na zahiri shekara 63 da manzo Allah yi da mu ba ba su ba shekarun da ba wanda zai iya cewa ga ga su tunda annabi alaihi salatu wassalam kowa ya sani akwai hadisi na annabi na Allah da ya faɗa ga manzon Allah cewa shi annabi ya ce Allah ya ce wato manzon Allah ni ne damƙa daga haske na nace da hasken nan ya zama bawa na Muhammad ko Allah ne ya faɗa kabartu kabratan min nuri wa qultu lahu kun abdi muhammadan wa bi muhabbati mumajjadan to shi daga hasken Allah ne daga hasken Allah ne komai da komansa to kaga ashe wannan shekarun in su za a duba Allah kaɗai shi ya san adadinsu sannan ga shi Allah tabaraka wa ta'ala irin halittar da iwa manzo Allah a lokacin ma da ya so ya fitar da shi dan a san Allah shine Allah ai an gewaya da annabi koguna da jihohi duka komai da aka yi da hasken manzo Allah sai da aka kai annabi annabi ya yi shekaru dubbai ko biliyoyi ko tiriliyoyi barkatai ba adadi a cikin halarori daban-daban da Allah tabaraka wa ta'ala ya kai manzon Allah don girmamawa da shaharantarwa da bayyanar da shi to a wannan wa'annan shekarun duka su ake nufi ko mun ga hadisin bai haƙi wanda hakim ma dar da shi wanda annabi alaihi salatu wassalam yake hira da jibrilu cewa jibrilu wai shekara nawa kenan kai kana hidima a hadara Allah wani ruwayar kuma an ce shekara nawa kake da bayyana daga cikin halitta daga Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi jibril sai jibril ya ce ya rasulullahi Allah wa rasuluhu ta'alam Allah da manzo ne suka sani ni ban san ya adadin shekaru na da fara hidima a hadara Allah ba ko ban san adadin shekaruna daga fitowa daga halitta daga Allah ba sai mu sai ce da manzo Allah amma akwai wani tauraro da nake gani wannan tauraron ina ganin sa wato ina ganin tauraron nan yana hudowa duk shekara dubu saba'in sai ya hudo sai in gan shi wannan tauraro shekara dubu saba'in ina ganinsa ba na kuma ganinsa sai bayan shekara dubu saba'in ta cika sai in kuma ganin wannan taurara na ga wannan tauraro na ga wannan tauraro ya rasulallahi ira jibrili ne fa da manzo Allah na ga wannan tauraro wanda baya fitowa a ganshi sai bayan shekara dubu saba'in na ganshi so dubu saba'in sai manzo Allah ya ce ana zalikan najam ai ni ne wannan taurara ni ne kuma wannan leko wanda manzo Allah ya danya aka ga ishe daga bayan baya ne yayi ka gani to duk wannan shekarun shehu yake nufi to ya wanda bai san shi abinda manzo Allah ya tare a shekarunsa na zahiri na 66 ba ma ba a fahimce su ba ba a gane me suke ciki ba me suka tare na martaba da daraja kaga wannan sanin su wajibi ne fa ga duk musulmi kai sanin shekarun annabi da tarihinsa ba ga musulmi ba ne ga duk halittar Allah har kafirai dole su sani dan shine asali shine wasiqatul uzma da ba dan su ba da ba su ba dan annabi ba da ba kowa wannan shekarun aka yi mana wajibci ne wajibi ne duk mumini ya san tarihin annabi wannan shekarun kuma su ɗin ba sa sanuwa duka saboda faɗin ƙadarin annabi to rigimar ɗan adam wanda bai gano wannan shekarun ba guda 63 nan na zahiri wannan na ayyamu duniya kai baka san su ka fahimce su ba kuma a rayuwar annabi guda biyun nan akwai baɗiniya akwai rayuwarsa zahiriya duk wannan a zahiri ake ta magana annabi fa idan an shiga buɗuni za a yi maganar waye muhammadu rasulullah ba zai fahimci ba sai Allah dan ya faɗa ba hakikata wani ubangiji na kowaye bai san hakikata ba kuma an zauna manyan suna tattaunawa akan hakika muhammadiyya dan abin da aka sanar da su irin manyan musu shehu tijani za ka ga manya-manyan kuɗuban da suke kusa da su ma wasu sai dai su gudu saboda gane abin na da wuya to wanda bai gama da wannan tafilin ba ma ta zahirin amma sai don barwa ce ai hamma zai yi musu a rayuwa annabi hamma da magana faralarsa da darajarsa da aka faɗa na wasu shekaru kaga wannan ba haka ba ne sai an nutsu harka annabi sai da nutsuwa shi sa shehu yake sha in ta'ammala sai sai an yi lura wa ina atina al-mustafa aina kimiyan da komai sai da nutsuwa da lura a cikin manzon Allah Allah ya haɗa komai babu abin da babu mawahibu rabbil arshi ɗaha Muhammad. Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa salatin nan tana nisantar da makiyana daga barina da dukkanin wani wawa tana nisantar da shi. wannan ko mutum ya lizumci karanta ta to ba Allah ba zai haɗa shi da hulɗa ko mu'amala da wawaye ba makiya Allah ko kuma makiyi ko mahasadi duk ta inda zai bullo sai Allah ya nisanta ka da shi eh wannan mujarrabi ne tuba ido adai wa kullu safihi na'am
فهو سلاحي manzo Allah shine makamina shine kuma takobina ومن فريقي shine majaujawana يرد عني مكر كل فقير da shine ake juyar da makircin dukkanin maki daga barina fakihi nan ba na masanin fikihu ba ne na mugu ne Eh, suna ne daga cikin maratibu asma al'ada a duri so shi maki an ce maki har ya kai har ya kai fakihu kaga ya fi karfin ya fi karfin haibu ya fi karfin adu ya fi karfin gashinmu har ya kai ga fakihu wani nau'i ne da suna daga cikin sunan manya-manyan makiya Allah ka raba mu da su na عليه سلام الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah سلامه sannan gaisuwarsa يشفع فينا manzo yana yin ceto cikin mu ما وخير ولي shine fiyayyen mai alfarma a hadara Allah عليه سلام الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah وسلامه sannan gaisuwarsa نهاية السبيل da albarkacin salatin nan ne ake zaɓi na وكل نبي burbushin dukkanin wani tsarkakakke a zamani na عليه سلام الله salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah sannan gaisuwarsa da alayensa da sabai da dukkanin mai daurantaka da daura na nasaba na soyayya ga manzo Allah ya'yan gidansa matansa danginsa na jininsa masu imani duka Allah ya salati da salami da ƙarin yarda gare su عليه من العبد الخليل تهية tahiyyatun gaisuwa ta tabbata a gaban zan Allah daga bawa wanda yake mai hidima shine ne yas تقوم سحايا الكل gaisuwan nan kuma ta fifici gaisuwar duk kowa da kowa قوة الدين bakinsa zuwa bakinsa ba ni na yi ba shi ya yi
حسبياني زماني أنا وفقر للقواسيا لمن تستطيع بالحق وفينا وجاهد وجودا من جنود وروحه محمد صلى الله عليه وسلم أراني إذا وافيت أحمد ظاهرا سأكتب بعد من فؤادي مثانيا فشكل ذات العزم والقصد من ملتهم وسنيت من بطن ما كان قاسيا ويبنيك من حرف الحكيم نسيبها على المرء مقدس من درب مناديا فصدق وصدق منزل سافر على ذاك سلام على روض الحبيب وبعده سلام على روض الذي كان ثانيا سلام على روض الشحيح سراجنا سلام على الأحباب حرب المعاليا سلام على صوت الرسول وصوته وثالث أفكار خلافة ثانية سلام على أهل دقيق جميعهم منهم بأمرك سريا صيام قليلا قم صيام أهل بدر وألفتنا للشعب للخلق ثانيا وقد تعمقنا البلد بلادهم بأن يفتح النور بخمس شواحيا محمد يأكل وأحمد حاجر وأحمد والحاجر نفرق سماحيا عليه صلاة الله من كل زواج كذاك صلاة صلاة محاكيا عليه صلاة الله في كل لحظة علينا أساسه بإذن عاليا عليك صلاة من صلاة سيدي كذاك صلاة من صلاة باقيا عليك صلاة الليل الليل دائما كذاك صلاة من صلاة مجاهيا وصلى عليه زيد فصلى عليه زيد زيد بغيره واسراره سرا ودهرا وخافيا وصلى جميعا سعيدا باهلها على احمد المختار من زكى حافيا وآله
harafin ya shehu ya ce zamani na duka ba na gushewa ina ba da hadiya na kafiyoyi na waka zuwa wannan da ya tsarkaka ga ubangiji Allah shine annabi Muhammadu yana mai zuwa wa halitta kuma da gaskiya daga Allah kullum hadiya kafiyoyi nake bai kullum na mika hadiya ta ta yabo ga manzon Allah ina zama da manzon Allah mutukar zamani na da ruhi na da ruhin manzon Allah shin yalla ya yanzu tafiyar da wannan zaman da ganguna na jiki ina zama da shi da ruhina da ruhinsa wato shin yalla lokacin zaman jikin da jikin yalla ya yi mana an samu zama da ni da shi in gan shi ga na gashi hal majalisar ashbahi shin yalla mazauni na jikuna shin yalla ya yanzunta ya zama taliyan yana mai biyarwa da mazauni na ruhi hika mana ina nema ya rasulallahi kuma ya samu Allah kai mana haka ina ta ganin ka ina ta zama da kai ruhi da ruhi to jiki ma yana so ya zauna ya zama ya biyo zaman ruhi da ruhi shi ma zaman jikin da jiki yau ya zama ga ni ga ka an koyi haka ba adadi Allah kai mana haka na ce kana gani na ni in yanzu idan na je wa annabi ahmad ina mai ziyara a madina sannan na mai biyan bukatun nan na zuciya na baki ɗayansu ina mai biyan tawa da biyan bukata amma ina mai awwalantarwa da ziyara na je ziyara awwalan to abin da yake biyo baya duk bukatu kuma sai a biya mun gaba daya dan uwa ka motsa al'azama himma li zaka zuwa wancanan ka shine tafiya ziyaran manzo Allah in ka tashi tafiya ka hau taguwa mai karfin baya za ta kusanta ka zuwa kwarin maka maka na kasi abin da ya kasance mafi nisa daga nan zuwa madina to in ka je kwarin maka sai ka kuma yin harama domin ka tashi ka mika zuwa wajen manzo Allah kamshin nan na wato ainihin kwarin maka sai ya kusantar da kai zuwa ƙasan nan ta masoyi shine madinatul munawwara to in ka je kuma gashi nan ka shigo madina ka goga kudu kukanka duk bari a wajen kabarin nan na manzo Allah kana mai munajati da asiri da manzo Allah ba surutu za a je maka mai da suke zuwa su yi ganawa ake da annabi ko a masauki kake yi ta magana yana ji ita faɗa Allah kaza ya rasulallah shi ne shi ka goga kudu koki fuska ka kasa a ƙasa ka goga kana gaya wa manzan Allah kana munajaci ya ya rasulallah kaza kaza kaza an gama an gama shi kenan shi ne mai komai isa ce ka zama to kana mai munajati in ka je wannan waje kana mai goga kudu kukanka a wannan wajen kabari na manzala in ka je wannan wajen gaskiya ne da mai gaskatawa su ne abokan zamanka in ka je ga sadiku ga sadiku ga sadiku ga sadiku annabi muhammadu ke bayansa kuma shahido mai shaida na yan gidan aljanna shine sai na umarul faruku su ne kawai in kayo nan su ne yawwa za ka ji yadda korai daɗi in ka shiga ga manzon Allah ga sai na abubakar ga sai na umaru ko shiga aka samu aka yi za a gansu haka suke kabarin ma'aiki ne ya ɗan ja gaba aka kusan ɗaya bisa uku ɗaya bisa kamar ɗaya bisa uku kaɗan sai kabarin sai da abubakar shi kuma ɗaya bisa biyu kabarin sai na bakar da marar sai kabarin sai na umar ya fara haka suke sannan can can ciki can baya kuma kabarin nana tana nan ciki sai da faɗi man wajen bai kaka komai da komai nana nan ba kasan da faɗika ba to nan gurin inna Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye annabi da sayyidina Abubakar sayyidina Umaru to in ka je gurin ka je da rai daɗi shine nace dole ba fulatani ya rikice ba ba fulatani ba ma ya rikice balle ba fulatani ba na mun ya taba ne shi ka alhaji duba ka gane shi ya annabi ne fa anan aro wajen ya rasulallah ni ne kuwa ni ne mace ne ma duba ka ga ni ne ɗin da an narke wallahi sai manzon Allah na'am kana mai warkarwa ga ranka na duk abin da ya dame ka na cututtuka idan ka je wannan waje ka kaddara da raɗaɗin nan na shauki da soyayya ya kake ji ne gwargwadon yadda kake ji ka ɗan ƙaddara yanzu ba ka je ba shehu yana baka wani assignment ne ka je ka ɗan ƙaddara ga kanan gaban kabarin annabi wai ya za ka ji ne ɗan shauƙin ɗan ƙaddara ka ji ma abin fa da girma in ko ka ƙaddara ka je ga ka wannan gurin sai kayi zuba kayi kuka kana mai zuba da hawaye da abin da wato girgije mai yawan zubar da ruwa yake zubar da ruwa na hawaye shehu ya ce gaisuwa ya tabbata a bisa dausayin nan na masoyi shine annabi muhammadu bayansa kuma gaisuwa ta tabbata a bisa dausayin nan na wannan da ya kasance na biyu shine sai na abubakar wan bai wan ake gaisuwa gaisuwa ta tabbata a bisa rauban nan ta shahidu shine sai na umar mai shaida cikin al'umma sirajina wanda yake shi ko fitilanmu ne shi mazala ya ce ya ce umaru siraju ahlil janna shine fitilar mutanen aljanna duka duk wannan ka ga shiga aljanna da hasken kawawan sai da na umaru ne siraju ahlil janna manzo Allah ya faɗi wannan ta har ma daga darajojinsa aka zo yakin Uhud aka yi ta kashe sadaukan manzon Allah bala'i ya kai bala'i ba makamai duk kowa ya shiga wasu sun ma gudu sai na umar da ya ga irin abin da aka an ba yada an ma kashe ma'aiki yana neman ina ma manzon Allah yake ina wani waje ne sai da na ali suka da annabi ya je ya rasa hanyar da zai bi jini kawai yana ɗiban sai na umar ya zauna ya dinga rusa ihu da kuka babba yana kuka sai na umar kenan sadauki irin wannan can sai manzo Allah ya fito ya taho da shi da ɗalha suka yi wannan wajejen sai na Allah ya ga sai na umaru yana kuka ya ce me yake sa ka kuka umaru me yasa kake kuka sai ce ya rasulallah yaƙi ya kai inda ya kai duk sadaukai an kashe an zubar amma ana ganin an ta shi sha umaru ka daina kuka ai da Allah zai halaka mu duka da muka zo yaƙin nan ba mai tsira sai kai shi ɗan tabbas ne daga annabi sai na sai maza Allah ya ce shi ne fitilan mutanen gidan aljanna gaba sai da aisha ya rasulallah kamar ya ce ai da hasken ƙawawonsa ne kowa zai ga hanyar shiga aljanna haskensa ne yake haska hanyar aljanna ta yi shiru sai can kuma na zo ta ce ya rasulallah babana kuma fa ba shi ne babba ba sai ce a a a a aisha babanki sannan umar zai zama fitila ga yan shiga cikin aljanna shi sannan tun ya daɗe an kai shi ya tare kamar yadda ake kai amarya ɗakinta shi tuni na baya zai askawa alaihi salatu wassalam
الصحابات sannan shehu ya ce gaisuwa ta Allah ta tabbata a bisa masoya na manzo Allah أصحاب المعالي waɗannan da suka tare ɗaukace-ɗaukace na daraja su ne sahabban manzo Allah سلام على نور البطول gaisuwa ya tabbata a bisa wato ainihin wato rauban nan ta mujin batulu kaga can shi salisu arkanin hilafati saniya sayyidina usmanu dan affan zinnuraini shi yana cikin baki'a kabarinsa yana nan a ciki an je an shiga can ciki yana nan mai- mai mai dutsen nan guda goma ko sayyidina usmanu kenan nan nan aka binne shi yana cikin baki'a gaisuwa an gaishe shi sai sai na hudun سلام على زوج البطول gaisuwa ta tabbata a bisa mijin batulu shine sayyidina ali da kuma matarsa din sai da faɗi mata zahara
وثالث أركان الخلافة الثانية da na ukun halifanci kuma maɗaukaki shine sayyidina usmanu سلام على أهل البقيع جميعهم gaisuwa ya tabbata a bisa ahalin baki'a baki ɗayansu يحييهم تيمون Taimun mai tsananin bege da wahala cikin shauƙi shine ni in ya sawuyan wani halin kasancewarsa yake zaune bi Afirka a Afirka a Senegal a Madina Kaulaha yuhayyi mu yana gaisu yana gaishe su mu ma muna gaishe su ƙara musu daraja رياض yace wato dausaye ne عريضة a masu faɗi دار أحبتي gidaje ne na masoya na madina وأذكرت ديار الشوق والوصال wuta kuma ta shauƙi tana mai ruruwa saliyan tana mai ƙonawa lil kalbi ga zuciya shauƙin manzo Allah وقى الله حسنا ubangiji Allah mun roƙe ka ka kiyaye wato jiragen ruwa بلغني بلاده da ta kai mu zuwa garin nan na su manzo Allah بعالي a shekara ta wannan da daje فنفحمني adadin shekarun kenan fa ya buga da wato taguwa ta zama mai nauyi wajen ɗaukan masoya بالشوائع shauƙoƙi kuma suka zama suna masu ciccikawa ga zukata to jiragen da muka hau muka shiga na ruwa to ubangiji ya kiyaye mana su Eh, su ma jiragen sun samu na ma ce a ce tuka barran sun mabaharan wa da'ira na zo maka a dandariya ta ƙasa ta mota shehu na zo maka kuma a jirgin sama na zo a jirgin ruwa ko a ce tuka barran sun mabaharan ta jirgin ruwa na zo wa da'irar na zo ma ta ta kuma jirgin sama ga mu mun zo ta sama ya rasulullah Eh, duk ta inda ka bi za ka je in ta sudan ka bi jirgin ruwa za ka shiga idan ka ta misira ne ma ko shirya mai aishi ma ga za a shiga har cikin har har jidda duk za a zo daga nan ko mutum sai ya kama hanya Eh, ba ta yin ba mu bi ba mun je mun gaida annabi Allah ya kara annabi daraja na annabi Muhammadu ya fi ne وأحمد shi ko Ahmadu حاشر حاشر mai taruni ne وآخر akimu na ƙarshen annabawa ne والهادي shi ne mai shiryatar da bayi لما الكفر بانيا ya kora kafirci kuma ya share kafirci ya tabbatar da tauhidi عليه صلاة الله talatin Allah ya tabbata ga manzo Allah كل ne ذرة daga dukkan zarra فذاك سلام haka nan gaisuwa shi ma adadin dukkanin zarra صلاة mai حاجة kwaikwayo shi salamun ga salati min kulli zarratin kenan عليه صلاة الله Salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah كل لحظة cikin dukkanin hararar kyautawan mai ido في أسام العلم adadin sunayen nan na sunan Allah babban zarkadodo ba sunan ba adadin sunayensa kowane yare da kowane bangare da irin yadda suke ambatansa shine Allah akwai ismul ismul ismul azam akwai ismul azim akwai ismul azim al-azam akwai ismul kabir akwai ismul kabir al-akbar na Allah sannan akwai ismul sharif akwai ismul sharif al-ashrafi to shi sharif al-ashrafin nan shi da yake da sunaye daban-daban daban kowane bangare da irin yadda ake ambatansa mu a Hausa ma muna ce mazarka dodo kaji ko ban san me fulani kuke ce mu ba to kowane yare da irin yadda to adadin sunansa ma sunansa kaza ana ce wannan sunan kaza ba fa sunan aka ambata ba a lakabin da ake masa ne an gane to shi kansa adadin ba adadi yayin da sunan nan ya kasance maɗaukaki ne shi maɗaukakin suna ne na Allah da ake yin komai da shi
alaihi salatu minka salati ya tabbata daga gare ka na hawa sai zuwa katanninka ya shugabana salamun haka nan gaisuwa ta tabbata gare ka wuyar da salatu yana mai daurantaka kuma ga salatin nan minka na hawaka daga gare ka zuwa gare ka alaika salamun zai salatin gaibin Allah ita tabbata gare ka da gaibin Allah tutur haka nan gaisuwa na Allah shi ma ya tabbata gare ka yana mai gudana irin na salatin salatul gaibi bil gaibi shi ma salamul gaibi bil gaibi zai tabbata sannan gaibu gaibin gaibun gaibi na Allah ya yi salati ga manza Allah a gaibinsa shi kawai shi ya sani kawai wani larabcin na sufa ya sai dai kawai a yi maka a ce yara ya sunanka sunanka kawai a fage ne sai ma abota abun za ga shi ma shewa ce gaibu alaika salamun gaibu bigaidihi bigaidihi kaga bigaidihi Allah ba ake nufi shi wannan salatin da yinsa da faruwarsa da adadinsa da adadinsa da kuma aukuwarsa shi kansa na gaibin bigaidihi kawai sunansa da baka sani ba kawai amma kawai Allah ya kara annabi daraja haka nan da sirrorinsa a sirrance sirrorin fa na Allah kuma da bayyane duka ya yi ga manza Allah da ɓoye duka kaga an ce sirran kuma wa jihara ko zaharan hafiya kagani zancen babu kafar shigowa ba maganar larabci ba ce maganar imani ne ƙara annabi daraja na sannan baki ɗayan kasantattu na halittar Allah su yi salati kakaf ɗinsu a bisa Ahmadu abin yabo mai yawan yabo ga Allah shine Ahmadu siga ce na tafarili Ahmadu afralu mafi yabo ga Allah mafi godiya ga Allah kuma Mahmud abin yabon Allah abin yabon bayan Allah shine annabi Muhammad wannan da ya zo hadiyan yana mai shiryatar da bayi da alayensa da sahabbai matuƙar faɗin nan na hadimi shine ne in ce wato zamani na babu ina gushewa ina mai ba da hadiyar kafiyoyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alhamdulillah